بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يزاك من درن جمعة درن 30 غوات ربيع الأول hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina na da shekara 1443 daidai wanda ya daidai da hudu ga watan sha ɗaya shekara ta 2021 wannan kuma allah da shi ne kaset na 441 daidai cikin jiragen karatuka da ake gabatarwa daga cikin wani littafi albarka littafin imam muslim ibn hajjaj rahimahullahu ta'ala taken karatun shine karatun hadithi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi Allah ka azata mu karatun hadisan manzanka alaihi salatu wassalam da amfana da su duniya da kiyama ana jin mu da sauraron mu daga nan cibiyar mu ta ilimi wato Darul Hadith Salafiya wadda ke number 4 Madarka Road Gaskale Out Zaria Kaduna State Nigeria Darul Hadith makaranta ce da Malam Albani ya gina kadai dan cima manufofin da awarsa da yake da fatan Allah ida nufi Allah kuma ya taimake mu kafin na akwai tambayi guda biyu wannan tambayi kamar mun taba amsa su shine cewa mallin sayyiya ce irin wacce ake yi a yanar gizo yadda take shine yadda take shine wani zai baka kaya akan sari a bisa wani farashi kai ma sai ka tallata a nan yanar gizo kai sayar amma za ka ɗaura taka riba sai dai babu kuɗi a hannu haka ba aka bayar da sari sai an samu mai siye ne ya biya kuɗi sai kowa ya ɗauki nashi rabon wannan mun taba musa wannan babu laifi irin wannan ciniki insha Allah ta'ala ina fatan fahimta babu laifi mutum ya siyar maka kaya baka da kuɗi in ya yadda shi ke da kaya ya siyar maka in ka je ka samu riba taka ce babu laifi irin wannan cinikin baka da ko sisi ai galiban kasuwa ma haka ake ne Allah samu dace wannan ta biyu ya ce idan mutum ya tashi da janaba bayan ya tsarkake jikinsa to tufafin da janabar ta shafa ya zai yi ya tsarkake shi shi kaya ba ruwan shi da janaba kai ne kake yin janaba amma ka bi da janaba ita kuma ta janaban ma a ita ba abu ne da ake tabawa ba balance ne balantana ce taba kaya taba janaba najasa ce ma'anawiyan ba najasa ce ainiyan ba ba wani abu ne da za ka yi zuwa ka taba shi ba ballanta yana ce kamar ka tsari abu ne da ake gani kashi jini ma'ana jinin haila abu ne da ake ganin su ai cewa wannan da jisa ce in ta taba kaya sai an tsarkake amma janaba wata abu ne na ma'ana kamar kafiri da aka ce na jisa ne kaga don kun gaisa da kafiri abai ka je ka wanke hannunka ba misali amma Allah ce namal mushrikuna najasun fala ya karabul masjid al-haram ba'da amihim hada so hannun su dan kata abu abin to haka ita ma janaba take da haka su kayan basu janabtu ba ba su da alaka da wata janaba da ka samu su da ita ina fatan fahimta Allahumma inda mani ya taba ne aka ce in yana danye an so ka wanke shi ma shi ma ba dole bane in ya bushe kuma ka mutsike shi kenan yayi Allah samu dace وعليكم السلام نعم ايه اونلاين بزنس با dillanci ne usazu ka gani ka san dillanci da hausa ko kaya yanzu zan ituro zaka ituro mun da hotunan gidaje daga abuja ka ce ga suna a naira miliyan goma sha biyar biyar misali amma in ka siyar miliyan sha shida ko abin da ka dora naka ne ina ba amma kai ke da kayan ni ba nawa ba ne ni kuma sai in tallata na zo sai in ce miliyan sha bakwai in aka siya shi ya ba da rasidi da abin da ni kuma in cire nawa wannan babu laifi ɗayan biyu ne ko ya sa fatan ta jawa in ka siyar kana da kaza ko kuma ka ɗori baka duk wanda aka yayi halarsa na ban ji ba a wannan hukuncin shi daban kuma ka sai kaya a shagon mutum kai yanzu ba dillanci ba ka ba ka duwar wannan surar daban fa wannan sura ta dillanci ce wannan kuma na zo shagonka kana sai da omo sai na sai omo katan biyar to ba zan zo sai da omo nan katan biyar a shagonka ba sai in ɗauka an kai shagona ko rinji daban sai in siyar kaga wannan hukuncin shi daban Allah samu dace na'am wa alaikum salam tullah to na'am na'am eh na'am ai ya zama wannan bashi da ruwa kenan kawai wani wayo ne aka canza abin nan ya bude shago ku zo ku siya ko kuma sai ya sayar maka bashi amma a ce duk wata dubu biyar ana da dubu ɗaya kai kaga zama riba ya ka baka bashi ne da ruwa amma ya so kayan ya aje a shagon shi ya bude shago misali ko a kasuwa ko a na wajen aikin naku in kana zo ka zo ka siya bashi in dubu goma ya ci a dubu biyar ma ba laifi ba ina fatan fahimta Allah samu dace to mu ci gaba to Allah musa da haka wannan nasiha abin nan magana masu wankan janaba dinnan da Allah su kiyaye yara da yawa a kudanci da makarantu wanda sukan fasa yin sallah wai saboda kayan su janaba ko yi mafarki ya yi janaba cin kayan sai ga mutum wanda zai bai wasu kayan da zai sa ya sallah su kayan ba wani abu shafe su ba wannan za ka yi wanka da za ka yi sallah da su yanzu haka in sha Allah ta'ala Allah samu dace ba ma janaba ko saduwa da mutum ya da matan shi da kayan da ke jikinsa zai sallah da su ina fatan fa kuma ko da mani ya taba yawa to in ba manta ba muna cikin babu fadl salatai subhi wal asr wal muhafazati alaiha mun zo haka inda makaranta hadisin a hadisin jarir ibn abdullahi al-bajali inda ya gaya mana mun dan dawo baki ne daga hadisin makaranta je inda ya gaya mana cewa wataran suna zaune da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ya kalli wata yace kun ga yanda kuke kallon wata haka za ku kalli ubangijin ku ba tare da kun turiri ne ba ina fatan kwanci wannan abin sai annabi ya ce to ga wani aiki da ke taimaka mutum ganin Allah din alkiyama shine kula da sallar asuba da kula da sallar la'asar a lokacinsu ina fatan fahimta to ba mun gaba bayanin alakar hadisin da babun sai muka ce a cikin hadisin akwai wata mas'ala ta aqida wadda cikin yadda muke tafiya a makarantar mu shine irin wannan mas'aloli din aka zo ana zagewa a bayani duk abin da ya shafi aqida shine abin da ai falsafa sanuwa a cikin aqida shine mas'alatu ru'ya mas'alatu ru'ya ma'ana matsalar ganin Allah maɗaukakin sarki ranar alkiyama ina fatan fahimta a kamar da gabatar aje cewa mutane sun kasu gida-gida game da ganin Allah ɗin wasu suna ganin anan duniya ma za a gan shi su ne sufaye 'yan ɗariƙa suna da awashewa suna ma ganin shi ɗin ina fatan fahimci wannan abu ba ko kuma da suke ganin nan duniya da lahira ba za a ga Allah ɗin ba ba ko kuma da suke ganin cewa a za a ga Allah a lahira amma ba za a gan shi a duniya ba to shine sai na so mu tattauna matsalar kamar da malam mai sharhi Muhammad ibn Ali Adam Atubi ya kawo a cikin littafin nasa shi ma a takaice ne amma dai zai wadatar da mai neman gaskiya insha Allah ta'ala in kulwa a cikin photocopy da aka yi akwai da aka ce al-mas'alatu rabi'a kowa ya ga wajen ko shafi na 38 inda malai ce al-mas'alatu rabi'a an ga wajen eh inda ya ce mas'ala ta hudu cikin mas'alolin da hadisin ke dauke da su qala al-hafiz ibn rajab rahimahullahu ta'ala babban malam musulunci ibn rajab alhambali Allah ji kashi da rahama yace hadha alhadith nassun fi thubuti ru'yati almu'minina li rabbihim fil akhirah wannan hadisi dalili ne qararra game da tabbatar da mu'minai za su ga ubangijin su ranar alkiyama kama dalla ala zalika qauluhu ta'ala kamar yadda fadin Allah madaukakin sarki ma yayi ishara yayi nuni akan haka din inda Allah ce wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nadira wasu fuskoki yawma idin a wannan ranar ana rufana alkiyama nadira suna masu annashuwa da annuri shine nadara za ga cikin walwala da annashuwa me yasa ila rabbiha nadiratun suna masu duba suna masu kallo zuwa ga ubangijinsu ila rabbiha haɗin yana kuma kan alwujuhu ne ina fatan fahimta suna masu duba zuwa ga mene suna masu kallo zuwa ga ubangijinsu kun gane ko yanzu wannan yana cewa ƙarar mene a cikin ayat yana cewa lalle ganin ubangiji ya sa fuskoki su haske su ji daɗi ƙware da gaske sai malam ya ce wa mafahimin ƙauruhu ta'ala sannan da kuma abin da ake iya fahimta daga cikin faɗin allah maɗaukakin sarki kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun Allah ce kalla bar wancan zaccen innahum lalle su mujrimai din da aka lissafi an rabbihim gamar ubangijin su yawma idhin a wani rana lamahjubuna za a sha makance su ba za su iya ganin shi ba qala shafi'i wa ghayruhu imamu shafi'i da wasu malaman da ba shi ba suka ce lamma hajaba a'da'ahu fi sukhdi lokacin da Allah ya sha makance makiyansa daga ganin shi a lokacin fushi dalla ala anna awliya'ahu yarawnahu fi ridha hakan sai ne akan cewa lalle masoyan Allah za su ga ubangiji a halin yarda malai cewa hadithu fi dalika kathira jidda hadisai game da ita wannan mas'alar ta cewa mu'mina su ga ubangiji ran kiyama suna da yawa kwarai da gaske fi sahihain a cikin bukhari da muslim wa ghairihi ma da wasu littafan ma da ba bukhari da muslim ba hadisai sun zo sun tabbatar da haka an fanci wani abin ko wannan kaɗan daga cikin dalilan ahalus sunna kenan su hadisan da kuma wayannan awe to sai malam ya ce wa qad ajma ala dhalika salafus salih kuma salafus salih sun yi ijma'i akan cewa muminai za su ga ubangiji ranar kiyama minas sahabati wa tabi'ina lahum bi ihsan cikin sahabbai da tabi'ai wanda suka bi sahabbai da kyautatawa minal a'imma cikin jagororin addini wa atba'ihim da mabiyan a'imma din ina fatan fahimta kenan ita mas'alatu ru'yatillahi yawmal qiyamah mas'alatun ijma'iyyatun ce mas'ala ce da malaman musulunci sun ijma'i wal ijma'u masdarun min masadir tashri'il islam shi kuma ijma'i daga cikin source of dalilan kafa shari'a ta musulunci ina fata kun fahimci wannan abin so hadisi ishara ga haka qur'ani ishara ga haka sannan ijma'ul umma musulmi cikin sabai tabai ya tabbatar da cewa mu'mina su ga ubangiji ranar kiyama sai malai ce wa inna ma khalafa fihi tawa'ifun min ahli bid'a waɗanda suka saba game da ganin Allah ranar kiyama ko game da mas'alar wasu bangarori ne cikin yan bid'a min al-jahamiyya cikin jahamawa mun yi bayani kwanaki akan sahih bukhari suwaye jahamawa in an ce jahamawa wasu firka ce wasu ta'ifa ce a cikin addinin musulunci wanda suke dangantuwa zuwa ga wani mutum mai suna jaham ibn sufwan wanda shi wannan jam ɗan safwan sos ɗin karatun shi na arewa ne zuwa ga ja'ad ibn dirham ƙarshe na koma daga makarantar yahudawa ma'ana sos ɗin ilimin shi daga yahudanci yake shi jihar ɗin shi ne fara zuwa musulmi da maganar waɗannan inkarin na sunaye da sufofin allah maɗaukakin sarki da kuma sunan musulunci kuma ya yaɗa wannan aƙida ce ƙarfi cikin musulmai wadda ta zama alaƙaƙai har yanzu kuma ana fama da wannan mummunan aƙida ɗin aƙidin shi ne cewa bai dace Allah na da suna ko ɗaya ba bai dace Allah na da wata siffa da za a ce siffa ce ba bai za a siffanta Allah da wata siffa ba kun fahimta shi ne aƙidar da kuke ji ana faɗa hausawa suna waƙa cewa Allah ba fari ba ne ba baƙi ba ne baya sama baya ƙasa baya gabas baya yamma baya kudu baya arewa ina fatan fahimta Allah baya ji baya gani baya kaza baya kaza har waka suka yi wani wai shi dan dogare ne ko ko da kira da abasa min gyara ya sunan shi ma ko inda na dauka dan dogare ne waka rabi sun shine wanda shine mai waka Allah ba fari bane ba baki bane ko a dan dogare ne wani waka ko tauhidi ba ƙarya ba ba ba tauhidi ba ƙarya bane ba ko to amma ce nake wanda ya baba baɗin daban wanda ya ce Allah ba fari ba ne ba baƙi ba ne bai sama bai ƙasa yawwa to su ko su nawa ne ma dai ina fatan fahimta wannan aƙida ce ta jahabiyanci ake waƙewa mutane suna ji kun ga saboda ba a kantar da mutane tauhidi na sahabbai ba ba a kantar da su tauhidi na annabawa ba kantar da su aƙida ba har ta zama abin ma mutane ba sa jin wa'ayin laifi har ma sai ka sa mutum a keke na ɗin shi yasa ana tuka ana ba ba ba tauhidi ba ƙarya ne ba ina fatan fahimta ko yawo ko kuma ka ji an sa Allah ba fari ba ne ba baki ba ne kawai a shagon shi na tura kasa kasa yana ta ana ta ana ta condemning ɗin Allah maɗaukakin sarki amma saboda jahiltar tauhidi mutane har ma ba a damu ba har ma ba a sani ba sai ka ji mutum shi ma ya nakanta yana ta yi saboda ba a san aƙida ta annabawa da salafus salih ba ina fata kun fahimci wannan abin wannan matsala ce a gaskiyar magana tsarin karantarwa da ake ahlus sunna ku gyara dole a gyara tsarin karantarwa masu surutu a waje su bar wajen nan ba wajen su yes ina jin surutu daga nan ina fata mun fahimci wannan abin tsarin karantawa dole a gyara sai a ce wai a ai wannan aƙidin sun mutu yanzu kawai abin da ake bukata a koya mutane alwala a koya musu sallah a koya sallama ko kun san alwala da sallama ake cewa wai kar ka matsa ka ce sai an yi alwala irin ta annabi kar ka matsa a ce alwala sallah sai irin ta manzon Allah wasu sunnoni ko sa suka tabbata mun sun ce kar ka matsa a ce ayi wai kawai dai akwai mutane sadar da zumunci a karantar da mutane abuwa din amma kar a karantar da wannan abubuwa din na aqida wannan suna kawo rabuwar kai ina fatan fanta zaka ji bangarori guda biyu na farko daga cikin malaman wanda suke masu daskararriya kwakwalwa da ba sa iya hada je da yau suna daga cikin masu inkari ina fatan fanta wannan abu ɗaya kenan daga cikin yan bokon mu jahilai jahilan yan bokon mu suna ga cikin masu inkarin wannan abubuwa din suna ganin don me za a ga kawo maganar da wasu za su ji ba daɗi a cire wannan magana kawai a rin abin da kowa ya da shi ko a kiristanci ma haka suke malam wannan magana ce ta banza da mai ɓata rai ma don inda wannan wa'azin ake annaba ma da ba a buge su ba wallahi na rantse muku da Allah da irin wannan wa'azin ko ba za ba annabin za Allah ka ce hanci in dai su ce a sadar da zumunci a ringa yin sadaka sai a buge wani annabi saboda ya ce haka ba wani aziz abu ga ba wani za a faɗa da shi amma wannan gwalandan da ake na shirka da bid'a su ne sai an murmursa su to anan ne kake ganin rikici na tasowa ina fatan fahimta so yan bokon jahilan malaman mu da kuma jahilan wanda ake cewa usazai waɗanda sinu suke faɓa cewa dan me za a ga kan taurin abin dan haka sai ga suna ganin aibin malam albani suna ganin aibin malam jafar musamman malam albani da yake ta sauna karatukan akwai masu sukan shi don me zai ɗauko fatawar hamilton kubra ya sa akwai malaman da ke aibata shi ya sa fatawa hamawiyatul kubra wadda ita wannan fatwa hamawiyatul kubra da malam yasa tana atakin dukkan waɗannan aqida ta jahamawa da mu'tazilawa da kuma ash'ariyawa da maturidiyawa wanda ba aqida ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba aqida ce ta musulunci ba sai zama suna aibata shi to ga abin da yana cin su har gida gida ana jin wa ana cin wannan abubuwa din har gidan wasu malaman sai ga abin ya fada ciki ina fatan fahimta ai idan aqida ta riga ta fasu ba shiru ake a kyale ta ba ina fatan fahimta musamman aka zo wajen karantawa sai a fasa a tona asirin wannan aqida din a karantar da mutane sai ga Allah ya dauke wannan masifa a cikin ku don kun karantar din da an yi bayani ina ganin isa misali ya ishe mu cikakke anan zaria duk bala'in da ake na boko haram ka dubin da Allah ya tsare mu a Zariya. inda ko boko haram za ta ɗiba ba inda ya kamata ɗiba irin garin Zariya, don ba garin da ya kai Zariya usazai haka ne kuma haka ba yan abu suna nan yan fc suna nan yan poli suna nan yan ajabi suna nan ga haya islam uwa uba sannan ga almajirai ke zuwa daga ko'ina karatu Zariya, kuma Zariya jakshin ne na ko'ina amma sakamakon tsayin daka da malam abu abdurrahman albani zaria ya tsayaye akan matsalar sai ka ga allah ya ɗauke mana wani masifa a zaria in ka ce kana son ka gaito sai a baka cigiya kana wahala nema ma shi'a ma ya hana ta sakata a wajen a lokacin da wasu ba ta wasu sai aza kan shi'a din ina fatan fahimta dole a tsarin karantar ahalus sunna a matsa bayani kan aƙida a sharhi wannan kuma bai mene bai watsi da akantar da sauran bangarorin addinin musulunci din sallah azumi alwala sadar da zumunci gaida manya mutunta manya wannan ba zai hana ba amma kuma dole a bada priority akan mene akan mas'alar aqida ina fatan fahimta duka yan boko mai yan umma illa nazarun yasir sai wanda Allah tsare yan kungiyar umma muslim brothers za ga ba sa jin daɗin irin wannan azumi da aka faɗa wannan wa'azin da muke da zai tattauta kaga za su kawo abin da ba kai su da za ga sun ɗibe sun yau da su gani interfere sun yi kaza da kaza duk sun shiga wannan abubuwa ɗin in ka ce dan me za kaza sai a haɗa kai su abin da wasu ke kallo shine a haɗa kai a ƙarya a zo a kafa gwamnati to za ta kafi ne gwamnatin ina gwamnati za ta kafi da ƙarya da yaudara wace gwamnati za ta kafi ba ƙida ai ga ta na amisar ta kafi gwamnatin yan buraza ɗin ta kafu na wata kafu ba ba abin da suka yi na shari'ar musulunci ɗin da suke cewa za a kafa din so matsalar aƙida dole a tashi a karantar da ita jaham ibn safwan wannan mutumin shedani ya ga cin suka haifar da matsala da rudani a cikin aƙida musulunci amma a zamanin sahabbai aƙida ɗaya ce aƙida da annabi karanta da aƙida annabawa a zamanin tabi'ai a immatul huda akan aƙidar da ake kenan sai a ƙarshe ƙarshen su ne can fa aka fara samun masu kawo irin wannan tunanin sannan salaf ba su kyale su ba sun ga masu rubdugu da raddi sai cewa ba dama a raddi kada a ringa raddi dole a raddi salaf sun masu raddi haka aka taho aqida lafiya da aka samu waɗannan sun zo sai suka yatsa wannan fitina wadda haizu take yawa cikin al'umma duka mun tayi mun cewa wai in kai tauhidi yayi yawa zaka ce ba Allah mun yara watakila ba san wannan abun ba amma kamar da tijin ya san wannan karatun duk wanda ke sa'ana ne da kannanmu sun san cewa cewa ake in kai tauhidi yawa zaka ce ba Allah ya za a yi tauhidi yawa kuma a ce ba Allah ka ji ba an ce tauhidi daga wahada yuwahidu tauhidan ko ba haka ba to kuma a ce wa kai tauhidi kuma ka ce ba Allah to wallahi ba tauhidi ka karanta ba jahamiyanci ka karanta ash'arinci ko mu'tazinci karanta to ba tauhidi bane wannan kaji sunan abin da ka karanta shine kace ba Allah shine cewa Allah bai kaza bai kaza to shine na kida ta Jiham ibn Safwan shine yazo da cewa ba zai a ce Allah na da suna ko dai ba sai kace gashi Allah ya ce walillahi al-asmaul husna sai ce rumuz ne wannan ina fatan fahimta in ka ce Allah na da siffa kaza sai ce san bai da Allah na da wata siffa ba da haka a wajen jahamawa Allah baya da sura Allah baya da siffa shi da ibn qayyim jawziya da yake masa raddi yace in aka ce da mutum to kwatanta mun babu kwatanta mana babu ya za ka describe da za ka describe din babu shine abin da baya ji ba shi ba a ganshi ba a taba shi ba a san da yake ba ba kaza ba kaza ba kaza ina fatan fahimta shine babu da ya kawo shikenan yace to shikenan shi za suke cewa ba Allah din in kai zurfi a cikin wancan din amma mu aqidar mu ta musulunci ko wallahi tangararan mun san da Allah yake mun san da Allah yake mun san Allah mu abota guda ɗaya ne kuma mun san ya daidaita a saman al'arshi amma yana sanar da komai shine mahalicin mu mu muna ba mu da shakka game da Allah kwata kwata da da kes wata shakka game da sufa da sunanin Allah da shi Allah din ba mu da shakka akan shi mu musulmi amma kai da kaje kai jahmiyanci to shikenan shi ka samu rudani ka kasa gane naka Allah din shi yasa kun gane matsalar ranar alkiyama ko duk waɗannan masu rudanin tauhidin ko in Allah zo zai jarba su duk za su faɗi jarbawa ne dan Allah zai zo musu da siffa ce ya zo da wata siffa ba wadda ke cin Qur'ani da hadisi ba sai ce ni ne ubangijinku ina fatan fahimta ga irin sai su mazai sai su bi mu ko musulmi sai musulmi su ce anya ba wannan wannan mu dai muna nan sai ubangijin mu yazo amma wannan sifa ba ita ce sifar da Allah kwatanta mana ba ashe sanin sunan Allah sifan Allah yana matukar muhimmanci a rayuwa haka ne ko ba haka ba ko mu a nan duniya idan ka zauna kana jiran wani babban mutum da ake abin nan in aka baka kyakkyawar sura tashi kana nan bakin titi ba wani albani idan har an yi suranta maka surar da ya kamata yana za ka taka je ka tare shi ba haka ne ko ba haka ba amma an ce wani mutum babban mutum zo wajen kaji shi kenan da ala ka baka a dunkule ba description duk wanda ya zo sai ka ɗauka shi ne wani ma in ya zo wani saƙo ne ce mallan saƙo ne aka baka ba ne sai ka ɗauka shi ne haka ne ko ba haka ba za ka baka tabbaci saboda wannan rashin siffa amma mu da muka san siffar Allah yadda ka san akwatanta maka shi za gani misali ka zo Zariya a ce maka in ka zo gari Zariya za ka ga wani fi gari ne mai rima a farkonsa da waje kaza da kaza kana zuwa ko ba signboard ka gani kana gani ganin sai gane nan garin zare ne to haka Allah ya siffanta mana kanshi saboda mun je lahira mu gane Allah madaukakin sarki kada wani shaidani ya haɗe mana da Allah madaukakin sarki sai wannan fata kun fanci wannan abu to jahamawa daga cin aqida su shine kore sunan Allah da sifofin Allah madaukakin sarki wal mu'tazila su ma daga cin wanda suka saba daga wancan ijma'in na salaf akwai mu'tazilawa su kuma mu'tazilawa sun yadda dan bambancin su ne kawai sun yadda da sunayen Allah madaukakin sarki amma ba su da a ce Allah na siffa ko ɗaya ba in ka ce da su Allah masani ne ya san komai sai ce a kaka ce haka in ka ce da su Allah yana jin duk abin da ake sai ce a ba sai da Allah na ji domin ji siffa ne sani siffa ne gani siffa ne ko ba haka ba in ka ce da su Allah mai rahamanci a bai sai da a ce haka ba in ka ce to ku me kuke so ku kore ni sai ce to in ka ce Allah na da rahama mutum na da rahama kaga ka kamanta su da Allah in ka ce Allah na da ilimi su ma mutane na da ilimi ka kamanta su da Allah in ka ce ka to kaga wannan hauka ce kawai ni ba na ce Allah na da rahama ko na ce na da ilimi shine da kanshi Allah din ya faɗa ina fatan fahimta to amma kai da ka kore ina wace aya ce ta kore cewa Allah bai da ilimi bai da rahama bai da kaza bai da kaza ni zan ta jawo maka aya ganin bismillahir rahmanir rahim innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim aya ce cikin qur'ani ko ba haka ba wallahi bi kulli shay'in alim alimul ghaibi wa shahada duk zan jawo aya to kai ina aya da ta tunkuda wayannan siffofin da sunaya a sai ce ai in aka sa a hankali to yanzu kaga kana so ka bautar da ni da hankalinka ni kuma so wata Allah da Qur'ani da ayoyin da ke cikin Qur'ani ina fatan fance wannan abun ayyul fariqaina haqqu bil amni wani jama'a ne suke da aminci ba shakka ahlus sunna wal jama'a Allah samu dace malai ce wannan hauhin da makamantan su mimman yarudduna nusus sahiha cikin waɗanda suke raddi suke watsi da nassoshi da suke ingantattu li khayalatin fasida saboda wani bataccen tunanin da ke kwakwalwarsu khayal shine imagination ka gane imagine me za a fasara imagination da hausa mm? mm. imagine kawai ka tsaka ka suranta kwakwalwarka haka kun fahimta ko to saboda khayalat fasida saboda rudanin da ya zo kwakwalwarsu kawai sai su tunkuɗa aya su tunkuɗa hadisan manzon Allah sai ce wa shubahatin baɗila da kuma shibohi na ɓanna yukhayyilu lahumu shaidanu wanda shaidan ne ke masu wannan roɗani a cikin kwalwarsu fa yasra'una ila qabuliha qabuliha minhu sai su maza su anshi wannan roɗan da shaidan ya sa kwalwarsu wa yuhimuhum anna hadhihi an-nusus as-sahiha sai ya sa masu ruɗanin cewa waɗannan nasoshi ingantattu tastalzimu ba'ilan suna hukunta abin da yake banna ne kuna ta da abin da malam ke faɗa sai ya sa masa auratan na cewa ai wannan nasoshin idan aka yarda da shi to ai zai hukunta cewa Allah ya zama mutum kenan kun gane sai ya sa masa cewa sai ya sa masa abin da ke cewa to in ka ce Allah mutum ne ka kawo banna to amma shin nasosin sun ce Allah mutum ne ba su ce haka ba amma a ƙwallo shi ne rusa masa wani ruɗani ɗin sai malin sai ke cewa wata sammihi wata sammihi tashbihar su jahamawa sai suna kiran wannan rudan da aka sa su ce da shi tashbihi wani ka tabbatar da ce Allah na da sunaye da sifofi wai ka shabba Allah ka kamanta Allah da mutane auta jasiman ko kuma ce wai ka mai da Allah ya zama jiki samtin abin da za a iya tabawa shine jismu haka fayfiruna min fayfiru min sai su sai su gudu daga wannan magana gaba ɗaya saboda mene ƙwaƙwalwarsu ta sura ta masu ba daidai ba malai ce kama khayyala ilal mushrikina qablahum anna ibadatal awthani kamar da shedan ya ruda ya sa sura rudanin sura a cikin ƙwaƙwalwar mushrikai kafin su wa'annan yan bid'a din da cewa anna ibadatal awthan cewa bautar gumaka wa nahawiha da makamantanta ta'aziman li janabi rabbil alamina wato girmamawa ne game da bangaren Allah madaukakin sarki kun gane wato mushrikai da shedan yazo sai shiga kulosu ya ce musu su bauta wa gumaka ai bauta gumakan nan mutunta Allah ne ina fatan kun mutu wannan abin sai yake cewa wa annahu la yutawassalu ilaihi min ghairi wasa'ida taubat sai ce ai suka yi sa masa aito Allah ba zai ka je wajen Allah ba idan ba da mene ba idan ba da tsani ba to tsanin shi sai ka bauta mashi shi kuma tsanin sai je wajen Allah ina fata kun fahimta haka shi dan sawa mushrikai a baya ya sa masa wannan tunanin cewa ai Allah fa karfin mene ka je wajen shi kai da shi sai dai ta mene sai da ka biya ta hannun na hannun damansa to yanzu me sai faru kenan kullum da kyau wa zai gano abin da suke a nan wajen barin ba wata asayin wa zai gano ga ko ana gane darasin me mushrikai suke a nan wajen ya nuna masu cewa in su girmama Allah ai Allah ya fi karfin koya je wajen shi to sai yaya sai dai ka je ka samu na kusa da Allah na hannun damansa su sai kai masu fadanci su sai su ɗauki matsalar ka su kai ga wajen Allah ɗin me suka yi a nan wajen eh na'am masha Allah sun suranta sun kwatanta mulkin Allah da mene da mulkin halittu mulkin mutane shine yanzu shugaban kasa Buhari fa kada iko zuwa wajen shi maiwa mai martaba sarkin zazzau mai suna bamalli an fahimta maiwa yanzu baka da iko zuwa wajen sai an mene sai ka bin hannun daman shi ko ba haka ba da haka kuma yanzu to shi ke sai ga to ai Allah ɗin ma haka ya kamata ya zama da haka sai suka kamanta sarkin zazzau da shugaban ƙasa buhari da mene da Allah maɗaukakin sarki ta yadda baka so ka je wajensu ba sai ka biya ta mene ta wajen wani wanda suka sani yadda da su kun gane to wani abin da ya rura suke kaga shi a matsayin sarki da ka je wajen shi dangas da bakata da magana ka buta wani wajen ka girmama shi ne misali to amma bangaren Allah ba haka yake ba amma sai suka kamanta Allah da wannan ibn taymiya ya masa raddi na garga akan wannan matsala yace ai shi ma sarkin zazzau da dukkan wani sarki da wani mai mulki ai bai san matsalar kai talaka bane shi sa har yake jiran sai an biyo ta hannun wanda yake da aminci akan shi tukuna amma haka Allah yake eh yanzu ba ka je wajen sarki ba yanzu saboda bai san ka ba dan kaka je ka same bomb ko ba haka ba kaka je mai da guba eh dole sai ya samu aminci a kanka to shi Allah haka yake to ai shi Allah kafin ka zo ya san matsalar kama ina fatan fahimta da haka kamanta Allah da wasu halittu shi suka yi su mushrikai da tunanin mene kuma wai girmama Allah ne madaukakin sarki shine abin da malai yake faɗa a wani waje al-imam ka kuma ta mana kanta magana ibn rajab al-hanbali ne Allah samu dace sai malai cewa annahu la yatawassalu ilaihi min ghairi wasa'ida tu'bad fataqarraba ilaihi zulfan da haka su mushrike sai suka nemi gurba suka nemi kusanci zuwa ga waɗannan ma'ana mutuka nemi kusanci zuwa gare su don su kai su zuwa ga wajen Allah wa anna zalika ablaga fi ta'dim wal ihtiram kuma hakan shi yafi kaiwa matuka wajen girmamawa da kuma darajawa wa qasahu lahum ala muluki bani adam kun gani sai ce sai ya kiyasa masu su akan sarakunan banu adam fastajabu li zalika da haka mushrikai sai suka amsa mai wa qabiluhum suka anshi wannan shawarar da ya ba su wa inna ma ba'athallahu rusula malice kuma Allah ya aiko manzani ne kaf wa anzalal kutuba Allah ya sauka littafai ne kaf li ibtali zalika kulli dan rusa wannan tunanin gaba daya ina fatan fahimta don haka yana ga cin abin da aka sauko da annabawa da abin ne shine ruguza miyagun tunani irin na jahamawa da mu'tazilawa famanitta ba ma ja'u bihi duk wanda ya bi abin da annabawa suka zo da shi faqadita da wannan ya shiryu wa man a'rada anhu duk wanda ya kauda kai daga abin da annabawa suka zo da shi na wahayi aw an shay'i minhu ko kuma yayi da wani bangare bai da wani bangare ba wa atarada kuma ya ringa bijirowa yana karo da abin da annabawa suka zo da shi faqad dhalla to wannan mutum ya bace kenan da haka dole biya ga wa'annan abin da annabawa suka zo da shi qala ibnu rajab ya ci gaba da bayani dai yace wa qad dhanna al-marisi marisi yariya a bakinsa wa nahawihi ko ko nahawuhu da makamantansa mimman dalla waftara ala Allah cikin waɗanda suka bata suka iya ƙarya ga Allah almarisi daga jan faɗa wani shi ma shedani ne da hada da aqidar mu'tazahamawa da ko mene da aqidar mu'tazilanci suka yi formin aqida sunanta mu'tazilanci ita ma ina fatan fahimta mutane ne yan ilmul kalam wanda mun taɓa yin karatu a kan lokacin da muke bayani kan zindiƙai mun yi bayani kan shi marisi da kuma irin matakan da malamai suka bi suka ga ƙure shi ya jarabci mutane ga cewa suke cewa ƙur'ani ba magana Allah ba ne shi marisi ɗin kuma ya samu sarakunan gargajiya a lokacin sarakunan musulunci a lokacin waɗanda 'yan bana bakwai ne suka yi da ra'ayinsa ya ringa sa akan ga azabtar da malamai irin su Ahmad bin Hanbali sun sha azaba su Imam Shafi sun sha azaba irin su Ahmad ibn Nasar ga sanan ibn da yawa malamai suka sha wahala akan wayannan mutanen kun san dama galiban malaman bid'a sun fi kafa kafa sun makalewa jikin sarakunan bid'a sarakuna da sun samu wani sarki sai sun ga hana wani wani wa'azi a hana wa'azi a rufe masallaci kaza ai kaza ai kaza ina fatan fahimta sai ba su da dalilai in an ce za a zube ban kwariya na hujjoji ba za su iya kara abin suke akan shi ba Allah shi kyauta to sai malaki cewa da marisi da irkiransa wani suka bace suka kirkariya ga Allah wato an sun sun zai cewa annal haditha yuraddu lima yatadammanu min at-tashbih cewa shi wannan hadisi za a ki ansarsa wai saboda yana kunshe da kamanta Allah da halittu kun gane fadalla wa adalla dan haka marisi ya zama ya bace kuma ya batar da mutane wattafaqa salafus salih ibn rajab alhambali yake cewa dukkanin salafus salih sun ittifaqi ala talaqqi hadha alhadith bil qabul wat tasdiq akan amsar wannan hadisi da zuciya daya da kuma gazgata shi ina fatan fahimta qala yazid bin haruna wani babban malami suna yazid ibn harun muna jin hadisin sa a cikin muslim muna karantawa yace man kazzaba bi hadha alhadith duk wanda ya karanta wannan hadisi da muka kantan cewa mu'mini za su ga Allah ran kiyama fa huwa bari'un min Allah wa rasulihi to wannan ba shi ba Allah ba shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina fata an fahimta wa qala waqi'un waqi' ibn jarrah shi ma malami ne cikin malamai magabata yake cewa man radda hadha alhadith duk wanda yayi raddin wannan hadisi fa hasabuhu min aljahmiyah ku dauke shi na ga cin yan aqida jahamawa ba da musulunci ba sai malai yake cewa kana Hussein ibn Ali al-Jufi wani malami suna Hussein dan Ali al-Jufi ya kasance idza haddasa bi hadal hadith idan har ya bada wannan hadisi din qali sai ce za'amal marisi amma wannan hadisin kun ji abin da annabi faɗa sai ce amma marisi ya riya wani abu sabanin abin da shi hadisi yake kunshe da shi intaha kalamu ibn rajab al-hanbali rahimahullahu ta'ala wannan shine karshen magana ibn rajab al-hanbali Allah ya rahama wa ba'athun wafidun jiddan yace bincike ne mai muhimmanci kwarai da gaske jama'a an fahimci wannan abin ko to malam sai ka sake cewa wa qala fil umda ya fara cin umda istadalla bi hadha al hadith wa bil qur'ani wa ijma'u sahaba an kafa hujja da wannan hadisi shine ustudilla an kafa hujja da wannan hadisi din ko ko da wannan hadisi din wa bil qur'an da kuma qur'ani wa ijma'is sahaba da kuma ijma'in sahabbai wa man ba'dahum don ka zo bayan su ala ithbati ru'yatillahi fil akhirah lil mu'minina akan tabbatuwar ganin Allah madaukakin sarki ga mu'minin ranar alkiyama wa qarrawa ahadith ar-ru'ya akthara min 20 sahabiyan kuma hadisan da ke bayan cewa za a ga alar kiyama sama da sahabi ashirin suka roto wannan hadisi ishara zuwa ga mai kenan hadisi ne mutawatiri domin su waɗannan mutazilawa da wannan ɗan iska ɗin wato sukan ce wai ba a kafa hujja a babin aƙida da hadisi ahad kuma duk su bishir suka kawo wannan aƙida ɗin to amma wannan hadisi ya wuce ahad don sahabi ashirin kaga hadisi ko sahabi goma ne hadisi ya kai mutawatiri ko bakwai ne ya kai hadisi mutawatir balantana sahabi ɗaya guda ashirin to wannan hadisin na cewa za a ga Allah maɗaukakin sarki da aka kaga da za su bin mazhabinsu cewa ana kafa hujja da hadisi ma binnan mutawatir akan aƙida to da aka masu anshi wannan hadisin kai tsaye to amma zan ga gane san rai ne suke gudana akan sai suka kyansa wannan hadisin kuma kai abin ya kai wa mu'tazilawa fa akwai wallahi waɗanda suke cewa da annabi na nan za su tattauna da shi akan wasu hadisan da ya faɗa wallahi jama'a musamman hadisin nan na arba'un hadis inna hadakum yujma khalquhu bi badin ummi inda yake cewa fa yi umar bi katabi rizqihi wa ajalihi wa kaza wa kaza din nan suka ce wannan hadisin suna da question mark akan shi ina fatan fahimta yace inda ina nan ma'amare ce ya bani ga wanda duk ya kure sai ce in koda annabi ya faɗa sai su dan bid'a fa ya saba ba ku ji kwanan wadan bidan ba a wajen maulidi yace ko annabi da yace masu maulidi wa kyau ba za su daina ba ko ba ku je kunnan ku ba cewa ko annabi ne yazo yace masu kai eh maulidin nan ba daidai bane ku daina wai wallahi su ba su daina ba sai sun ci gaba dai ina fatan fahimta kaga kenan wannan ne cewa dama saran suke bi kenan amma inda shari'a suka bi wanda zai shari'a ce ba shari'a bace me yana ka to ka ga yana cewa sarrai suke da haka ta magana ibn taymiyyah kan hujja da ta ya kamata su sike ta dan shi ya ya ce wasu saboda kyakkyawan niyya to kaga ba kyakkyawan niyya a nan wajen kenan ina fatan fanci wannan abu to haka yan bid'a suke da raddin abin nan ya kai ga kai dan bid'a akwai wanda yake cewa suka tattaura da wani malamin lugal arabiya na manta suna dan bid'a cewa wa kallama Allahu Musa wa kallama walamma jaa wa kallama Allahu Musa takaliman ko yawa wa kallama Allahu Musa takaliman sai ce wannan aya inji malamin sunna cewa wannan aya tana cewa Allah na magana sai ce to ai a canza wasalin mana a gyara a gani mana in magana in hujja shi bata fito ba shi ma cikin ayar aka ce ya za a ce sai ce a ce wa kallama Allahu Musa madadin wa kallama Allahu Allahu fa'ilun marfu'un Musa mafa'ulun bi mansub bi ta muqaddara ala al-alif ana ism maqsurun ko ba haka ba yawa shi ne mafa'ulun bi ga fa'il ga mafa'uli ko ba haka ba sai ce to sai a canza kuma wa kallama Allah Musa takaliman sai zama kallama Allah mafa'ulun mansub bi Allah sib jalala ko ba haka ba Musa zama shi ne fa'ili a wajen shi sai zama Musa ne magana Allah ba Allah ne magana ba kudu wani suke Qur'ani ba ba zamakshari bane da wannan can gaban zamakshari ne ina ganin ko dai jahis ko ibn abidu a cikin wayannan ru'usu i'tizal din ne ina fata kun fahimta to da yake malamin ne na kira sai ce to muce wannan an ji kaka tsanan a zo ayat wallan ma ja a musa limi katina sai Allah ya ce mene wa kallamahu rabbuhu to nan kuma ya zaka yi fa buhital ladhi kafara ina fatan fahimta ina ba wato da haka ake so mutum ya kware da qur'ani dan zaka sace maka eh to ai magana da qur'ani ba wani qur'ani da ke raddin wani hadisi jama'a ba ta da ke raddin wani hadisi suna gaskata junan su ne qur'ani na gaskata sunna sunna na gaskata ba wani sabani a ciki dole ce maka eh hadisi suna rikici kace bai san qur'ani bane shi yasa yake faɗi maka cewa hadisi akwai rikici wallahi to inda mutum ya kai ga zai iya mene ƙema da gas ya canza wasalin aya ƙema da gas ya canza kaza da irin wani abuwa to me zai me zaka maki dan ya canza hadisin manzon Allah ko inkarin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan kadan ga cin su kenan da haka aqidar da dokin kaidar suka sa su cewa al hadis mutawatir yustajad fi al aqaid to wannan hadisi ya kai mutawatir amma me yasa suka ki amfani da shi har yanzu mu'tazila muke so na wannan zamanin disan rawar da suke takawa kenan sai mutum ce maka ai hadisin ya juju da majuju hadisi ne ahad da ka je ka bi sai ga hadisi ya kai mutawatir ai hadisi kaza hadisi an ba ka hujja da shi da ka sai kaga hadisi ne mutawatir annabi isa ba zai dawo ba saboda hadisi ne zo imam malik ma ya ce wa dai kaza kaza to in ka dauki wata hanya da to ga hadisi nan barjik mutawatir ne gashi ne Sheikh Malam Muslim Khan wani malami ne kanta a barewa yana littafi guda ɗaya da sai da ya tattaro hadisan gaba ɗaya kan nuzulul Isa alaihi salatu wassalam to wannan duk wannan zuwa cewa annabi isa ba zai dawo ba cewa ba zai dawo duk nau'i ne na mujahamiyanci da mu'tazilanci fa kuma yaushe za a ce a ce malamai ba zama su karantar ba har kuma wancan wani malami zauna yana tuhumar wani malami da zana karantar da wannan aqida din yana fayyace ta yanzu ku akwai zai dole ku akan maganar wannan aqida wannan aqidoji din bayan kai karo da sunna hadisai da maganin manyan malamai to amma ba karantar da kai ba fa in ka fara cin karo da gurɓatacce a ƙida sai ka an saba ka sani ba a matsayinka na mai son gaskiya kafin ka farga ka yi zurfi a ciki ba fita ba mun kanta da ku a ɗahawiya ba a bukhari wani ya cewa yanzu gashi malamai yake cewa sanda ya fara kwai ilmin kalam malamai suka ce mashi kaka yi ya ce ya ƙi ji ya ce to gashi yanzu ya kai ga lokacin ya shiga ya fita ya kasa fita ya ce in allah ba ya ji ƙanshin rahama ba shi bai san me yake bauta ba ma ina fata fanci wannan abun Allah shi kyauta to don haka malam sai ke cewa wa qarawa a hadisar ru'ya akthar min 20 sahabiyan hadisan da ke bayanin ganin Allah madaukakin sarki za ga Allah sun fa sahabbai saboda ashin suka rawaito wa qala abul qasim abul qasim yake cewa rawa ru'ya rawa ru'yatul mu'minina li rabbihim fil qiyamati abubakar cikin waɗanda suka rawaito cewa mu'mine za su ga ubangijinsu ranar kiyama akwai sayyidina abubakar wa aliyu bin abi talib da aliyu dan abi talib wa mu'adh bin jabal da imad dan jabal wa ibn mas'ud da ibn mas'ud wa abu musa da abu musa wa ibn abbas da abu ibn abbas wa ibn umar da ibn umar wa hudhaifa da hudhaifa wa abu umama wa abu huraira wa jabir wa anas wa ammar ibn yasir wa zaid bin thabit wa ubat bin samit wa buraida ibn husaybin wa junada ibn abi umayya wa fadala ibn ubayd ورجل له صوبة بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر أحاديثهم بأسانيد بأسانيد غالبها جيدة ina fatan fahimta wannan duka suna ga cin sahabban da suka rawaito cewa mu'minin tabbas za su ga ubangijin sa ran alkiyama Allah ka samu cikin su to malam sai yake cewa wa zakara abu nu'aym al-hafiz fi kitabi tathbit an-nazar abu nu'aym ya faɗa a cikin littafinsa mai suna tathbit an-nazar aba sa'id al-khudri cikin wanda suka rawaito wannan hadisi na cewa mu'minai su za su ga ubangiji sanar kiyama akwai Abu Sa'id al-Khudri wa Umarat bin Ru'ayba da shi wannan haduwan mai hadisi muke kanta kenan in kalwaci mai umdatul qadi shi bai faɗi wancan ba al'aini kenan ko wa Umarat bin Ru'ayba da Umar dan Ru'ayba wa Abarazin al-Uqayli da Abarazin al-Uqayli wannan duk cin sabai ne fa wa Aba Barza da Abu Barza al-Aslami wa Zad al-Ajuri al-Imam al-Ajuri ya kara cikin sabon karanto hadisin fi kitabi shari'a cikin littafinsa a shari'a wa abu muhammad abdullah ibn muhammad a ma'arubi bi abi sheikh haka nan abu muhammad mai suna abdullah dan muhammad wanda aka fasir suna aka fi sanin shi da suna abu sheikh cikin littafinsa kitabu suna alwadiha ta'alifahuma dukkan littafinsa ne cewa addiya ibn hatim at-ta'i hadda adi dan al-hatim at-ta'i shi ma ya ruto wannan ganin Allah dan al-qiyama bisanadin jai da isnadi wanda yake da kyau don kun fahimci wani abu malam yana tattara mana duk waɗanda suka roto cikin sahabbai kenan da isnadai masu kyau cewa za a ga Allah ranar kiyama sai malam ya ce wa ru'yatu muktasatun bil mu'minina mamnu'atun min al-kuffar shi ganin Allah da ake magana din nan ya keɓanti mu'minai ne amma kafare ban da su wa qila wasu malamai suka ce yarahul munafiquna munafiqu hadhihi al-umma munafakan wannan al'umma ta manzan Allah su ma za su ga ubangiji sai malam cewa hadha da'ifun amma wannan magana ce mai rauni والصحيح ما لتي انغنتاتشي مغانا أن أن المنافقين كالكفار باتفاق المسلمين cewa munafikai su ma tare da kafare suke da ittifaqi malaman musulunci malan suke cewa bittifaqi ulama da ittifaqi malaman musulunci wa an bin umara ga bin umara huzaifa min ahli janna man yara man yanzuru ila waji gudwatan wa ashiya yake cewa ibn umar da huzaifa suke cewa cikin aljanna akwai wanda kullun sai ya ga fuskar Allah madaukakin sarki wannan Allah zai girmama shi da wannan dama din wa mana min dalikal mu'tazila amma mu'tazila suka ce san ba zai yi ba wal khawarij da khawarijawa wa ba'dul murji'a da wasu murji'awa jahamawa ke nake ishara domin jahamawa a babun al'amal babun alwa'd wal id su kuma suna murji'anci ne a babul wa'd wal id suna ina ne murji'anci watajju fi zalika biwujuhin sun kafa hujja akan cewa ba sai da za a ga ranar kiyama ba ta fuskoki daban al-awwalu fuska ta farko qauluhu ta'ala inda Allah madaukakin sarki yace la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar cewa idanu ba sa iya riskar Allah Allah ne ke iya riskar idanu na san kun san na san kun san da wannan aya ko ko ba sa kafa hujja da wannan aya cewa ba za ga Allah ba hmm cewa mai ne la tudrikuhul absar wa huwa na fatan fahimta to tun daga kan ayar kallo da kyau me Allah ya ce la tudriku bai bace la tarahu ba idraki Allah ya ce mu kuma muna magana mene ru'ya kuma da ru'ya da idrak suna da bambanci a cikin larabci kuma ko alafan kai ma kaji ko da baka yi larabci kasa akwai bambanci da haka akwai banci da to su suna suna wannan aya sun dauko ta suna mene suna so su koye mene ru'ya ita kuma ayar abin da ke magana daban da haka al-imam ibn abil izil hanafi a cikin littafin sa sharhu aqil tahawiyya sai ce wannan aya ma fa hujja ce ga ahlus sunna cewa ma za ga Allah ranar kiyama din ba ina fatan fahimta Allah samu dace amma za mu zo mu yi nakadin ita magana daga baya wannan tana ga cikin dai dalilan su cewa ba za ga Allah ba waƙalu suka ce yalzam min nafil idraki bil basari nafin ru'ya sai ce wai sai wannan haka din tun da haka ne yana lazumta kore riskar Allah da ido kuma kore ganin Allah din da ido gaba daya asani dalilin su na biyu qauluhu ta'ala fadan Allah madaukakin sarki lan tarani cewa ba za ka ganni ba inda annabi Musa yake cewa cikin sura arafa ko qala rabbi arini anzur ilayka ko qala rabbi أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني ina fatan fa suka ce to ai da Allah ce lan tarani ba za ka ganni ba sai suka ce walan ita kuma lan din nan litta'abidi tana nuna har abada ne da haka tunda annabi Musa ya nemi ga Allah Allah ya ce mashi lan tarani faufau ba za ka ganni ba suka ce to anahun an ce lan a larabci tana nufin harfin na fiye ne da kaza kaza harfin na fiye wata abidin wa kaza wa kaza kun gane? kun gane hau yan bida har na hau sai da suka shiga suka yi halin nasu amma za mu zo mu ji malaman na hau ahalus suna salafus salih ya suka yi da wannan magana za ka jin da aka yi ina fatan fahimta suka ce to wannan dalili a gare cewa ba za a ga allah mara kiyama ba malai cewa ƙaunu ta'ala da inda Allah ke cewa ƙullon tattabi eh bi dalili ƙauli ta'ala saboda inda Allah ke saboda dalilin faɗin Allah ƙullon tattabi una ko ka ce da su faufau har abada ba za ku bi mu ba mana ai Allah ya ce munafukai da suka ƙin manzan Allah yaƙi da suka ga an samu ganima suka ce suna so aka ce masu fau ba za ku sake bin mu yaƙi ba kuma har abada ba su bi su wai ka ce to ai kaga wannan har abada ne wai za sabata fi haƙƙi Musa adamu ru'ya idan har ya zama Musa yana ga cikin ulul azmi amma Allah ce ba zai ganshi ba sabata fi haƙƙi gari to wani ma ba zai ganshi ba kenan min babu aula kun bace abun ko amma wannan magana dan kan wani zama wannan kasa din zai tsunta kawai amma muna fatan duk wanda ya ji da Allah ya bi sauran silsilar karatun dan ya fahimci abun yadda ya kamata Allah sa mu dace malam ce as-salis dalilin su na ku qaulu ta'ala fadan Allah madaukin sarki وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا bai dace ga wa ma kan li basharin an yukallimahu Allah bai dace ga wani mutum ba Allah ya zama yi magana da shi illa wahyan sai dai a masa wahayi aw min wara'i hijabin ko ta bayan wani shamaki aw yursila rasulan ko kuma Allah ya zama ya aiko masa dan aike fa yuhi bi idnihi ma yasha fal aya sai ce wannan aya dallat ala anna kullu man yatakallamu man yatakallamu ko haka ne mai takallamu Allah ma'au duk wanda ya zama sai wannan yana cewa duk wanda Allah yake magana da shi fa innahu la yarahu to baya ganin Allah din dan an cewa ma kal bashar ayu kalma illa wahayan kaga ce to ai duk wanda suke kamar su mala'ika jibrilu kamar su waye annabi da yaje ziyara wajen shi da sauransu ma'ana ai kaga bai ganshi ba kenan fa idza sabata adamu ru'ya idan ya zama fi waqatil kalami idan ya zama ba a ga Allah ba a lokacin da ake magana da Allah din duk da fa annan ko tuwa ba sai da ana Allah na magana ba ba amma sun dai kafa hujja da shi ne kawai tabata fi gairi waqatil kalami daruratan kenan alalurance in ba a magana ma ba za ga Allah ba annahu la qa'ila bil fasli ba wanda zai ba wanda zai magana ce akwai bambanci da lokacin da ake magana da lokacin da an bar magana malaci arrabe na hudu daga cin dalilan su annan Allah ta'ala ma zakara fi dalabi ru'ya fil qur'ani illa wa qad ista'zamahu wai cewa Allah madaukakin sarki ba ba inda ambaci ganin sa a cikin qur'ani face sai ya girmama neman ganin sa da akai wa zamma alai sai kuma ya zargi wanda suke wannan abun wa zalika fi ayatin sai kace ai akwai ayoyi akan haka din min ha qawluhu ta'ala daga ce akwai fadin Allah madaukakin sarki wa idh qultum ya Musa lan nu'mina ka ta narallaha jahara ka tuna san da muka ce ya Musa ba za mu ba za mu imani da kai ba sai mun ga Allah keke da keke shine hatta narallaha jahara sai mun ganshi keke da keke fa khadathumus sa'iqatu sai tsawa ta kama su wa antum tanzuruna wa ahalin kuma kuna ji kuna gani suka faɗi kaso mai saboda wannan tambaya da suka yi kun gane wannan yana ga cin dalilansu me yasa sun ce lan lan nu'mika hatta narallaha jaharatan to ai tunda sun tambaya kuma sai Allah ya fonshi ne sai su mar da su ko to suka ce to kaga ke da wannan cewa fa ku ba za ga Allah tunda Allah yana gina tambayar ma a ganshi din kaga duk wani fa dalilan namu ne fa domin inda a ce magana ganne sai Allah ya ce masa ba za ku ganni ba ina fatan fahimta amma me aka yi tsagerancin da suka yi ne za mu zo mu ji naƙadin maganar insha Allah karatu na gaba kenan bar mu shi dalilan nasu kun da mu wayo su insha Allah ta'ala alhamis daga cikin dalilan su na biyar law sahatu ru'yatullah ta'ala la ra'aynahu al'ana wai suka ce ai da zai ga Allah din to da tun anan za a ganshi wattali ba din dan haka nan gaba ba za a ganshi ba kenan in dai ba a ganshi tun anan ba to dan me za a ganshi lahira kenan in ji su fa kuma ke cewa wal muqaddamu mithluhu wanda ya gabata shi ma irinsa ne to malam sai ya ce wal ahlus sunna wal ahlus sunna ma dhakarna min ahadith sahiha qawluhu ta'ala to ahlus sunna suna dalilai na ganin Allah madaukakin sarki dole kuma zamu ja barki daidai nan zamu kwana in Allah kai mu karatu na gaba ne sai mu zo mu warware matsala din insha Allah ta'ala abu da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada laifuka da kurakuran mu Allah ka yafe mana sannan muka muna ƙar na'am Allah maka albarka wannan magana da bawan Allah ke faɗa fa shine na fara shi faɗa kan shi ban sa mu da kan hankali ba ahlus sunna fa ɗan izala nake nufi bari mu fito fili magana ɗan izala da Kano Jos shine fa yanzu aka koma baya fa a kungiyar izala ne mutum zai sa karatun kitabu to da ce wai yayi zafi a nan sabon gari ya faru a wurare daban-daban ya faru cewa wai ai wannan littafin safi saboda ka a cire ko kuma in za a yi magana to a karantar tauhidin amma kada a yi sharhi mai zafi kuma ka a faɗi misali kar a ba da adireshi kar a kira wani kasar kuma ɗan bida abu ga misali ka ai kaza da kaza an samu wannan abu akwai wani ɗalibi ɗan uwanmu da yake abin nan a ƙasar jigawa haka ya sa kitabu tauhidi yana karantarwa aka samu tarzoba yan bida suka taso aka je wajen sarki yan izalan nake cewa wai ai su suna zo lafiya da 'yan ɗariƙun nan shi ne ya zo kawai ke kawo ta aƙida daban wallahi tallahi mala wai sai ga sun yauɗe sun kuma ɓangaren mene ɓangaren 'yan ɗariƙa wasu zo lafiya suke da su shi ne da ya zo kawo wannan karatun abin sai ka ji takaici malam ma na'am Allah dai shi kyauta malam jama'a izala tun farko ta mala albayin na rantsa da Allah ba a kafa ta da wannan laushin da sassaucin ba mu da aka kalli yan aka ce kafare da muka yadda mun gansa suna sallah da qur'ani da littafan musulunci a dakunan su eh muka daina bin sallah muka yau kuma sai wani zo ce mana waya wai wai ka a faɗi tauhidi ma bayan abin ma ya sanyi kowa ya fahimta abin da ake kawo ƙara bayani ake so a yi ce nake da ƙarfin tsaye aka izalar da wa'azi lungu-lungu da bige-bige yau kuma sai ce wai ka a kanta tauhidi wai an yi zafi kar a kanta da suna an yi zafi kar a faɗi abin da wanda ya ji haushi shi sa an kaje ko da karatun tauhidin ka aka zaki kabo tauhidi sai ga to gara ma dan bid'a karanta ana karatu ne ana wani kwane kwane anan fa wani samu aka nan nan hayin dogo fa wani cikin ahlus sunna wani dalibi yana karantar da littafi wai malamin wani malami ya ce mishi wai da yana karatu in yana karatu ya dai kiran sunan yan shi'a ya dai kiran sunan yan dariqa ya dai karatun shaka nan kawai saboda ana aikatarare mutane ne yana nufin annabi da ya kira sunan ya aqul ya ayyuhal kafiruna da sauran kafirai da kira tabbata da Abu Lahabin tabbata da Abi Lahabin da sauransu shi annabi iya wa'azi bane kenan kenan rashin iya wa'azin annabawa yasa ba a bi su ba kai ne zaka iya kake so a zo a bi ka mallan ana faɗa gaskiya ne Allah kai ba kake shirewa ba amma zaka tsage gaskiya shiriya tana hannun Allah ne madaukakin sarki lasta alaihim bi musaidir ina fatan fahimta fa zakkir innama anta nadhir kai wa'azi ka aikin kake na wa'azi Allah ke shirewa a wa'azi kuma fa zakkir bil qur'ani ka faɗi abinda qur'ani zo da shi ne innama unzirukum bi rahi wala yasma'u summa du'a idza ma yanzuruna ana wa'azi da wahayi ne shine qala Allahu qala rasuluhu amma Allah ke jiyarwa in mutun ya zama makaho kurma ba zai ji ba wannan kuma bai dame ka bai cutar da kai bai rage maka komai a cikin ibadarka ba bai rage maka komai a cikin wa'azinka ba yan wayan zala ku hakuri amma wallahi ku gyara kun yi aiki nagari an aje aiki tsawon shekaru malam matasa ne fitatun amanu bi rabbin wa zidnahum huda sun yada tauhidi sun yada kaza an fada da bid'a amma yau a zo a ce wai an ga bid'a kwaskwarima irin kwaskwarima ne ta kai nuwa Khalid gashi na abin ne kai gare shi da irin wannan kwafir malami ne na izala yau a ce ya koma yana mene ya zo ce shi ma salafiya ne kaza kaza yau koma yana yana duk wata shegintaka yana yana tare da ita ina fatan fahimta yaushe za ku zo ku fito da mutane daga cikin jahilci da shirka da bid'a sannan kuma da ƙarshe kuma kowa kuna ja baya ina fatan fahimta amma ina ganin abin da ya faru shine asali an bar kowa ya je karatu ne ya zo da karatun ya ci gaba da yi shi yasa wannan da bid'a ya shigo sai a ce ci gaba da karantawa wannan ya zo da kaza sai a ce ci gaba da karantawa haka kawai ba ai basina su ba tukuna ina fata mun fanci wannan abu shi yasa ta darul hadis salafiya ina wa yan daru da shugabannin daru wallahi ina muku gargadi kun ga irin wannan abu Allah yake ya kame mu ta cikin mu idan yan daru ba zauna sun nakalci karatukan da ake yi ba sun iya irin da'awar da ake yi muna gudun kawatarin gobotan wani zindikin wani ɗan iskan ya zo ce ai malin albani ma ba daidai ke ya shiga zafi shi ma muna gudun irin wani abuwa ɗin tun da yanzu ana ganin kamar da awa ce zafi ne a data izala ɗin ko da awa izala ba ce zafi ba gaskiya ce aka tsage ta kai tsaye ita ko muka ji muka bi munan duka sai da aka kore mu daga gidajenmu aka hana mu sana'o'i mu saboda izala ɗin ina fatan fahimta to haka yin daura da su idan ba ku za ku nakalci karatu a ilmance ba ko ka fahimci me malamin ku kafa kuma la albani da manufar da kafa daura da su wata ran daura da su ba isa ba wata da azai ba da awar da shi malam albani kafa din ba da haka wallahi ku ji tsoron Allah ku kuma cikin taitayin ku wallahi kana nan wani wani dan iska zai ce maka ai albanin ma kaza ma ba daidai bane kaza ma kaza kaza ne kaza ma kaza kaza ne ai nan an yi ba daidai ba wannan ma bai dace da zamani ba kuna nan za a zo aurar abubuwan gaba da duk kusukurkuce gaba daya na fata an fanci wani abu ina gara mini faru ke kenan wannan sai zo sunna sai a ce shi ma ai da babban dan bid'a ne ya zama halal sunna eh Allahu akbar sai zo a tara mutane kawo aji yana nan ɗariƙancin shi da ya zo da shi da wannan sufancin sai zo fara karantawa a cikin ahlus sunna din wata haka aka kira mu wa'azi wai wai rabaran jato ya musulunta wai zai mana wa'azi wallahi akwai wanda za su tuna wani abu a nan masallacin ɗanja ka tuna wallahi cikin wa'azin da aka yi ko wa'azin ƙasa na jin sai haka ya zo ma saboda cinkoso bai ma iya wa'azin ba an cika wai rabin jato zai mano azi kai jama'a yau mutum ya musulunci ya sha kai kwashe wani shekara hamsin a kiristanci don ya gasin gaskiya musulunta muna murna da musulunta rabin jato allah saka ra kai ne allah sai a ce to je ka wajen dan usta zai fara koya maka alifin ba'u shine mana je usta zai fara kanta mai addini a fara koya mai tauhidi tukuna aka ana wanke abubuwan tukuna ko ba haka ba amma wai ya tara ahli sunna wai zai musu wazi sai gashi an je dan ja an je ina ne wai dai yana ko yana wazi waye ga maka ba zai sadado da wacce aqida da ta riskar ya kulo shi ba ina ba ta fahimta ya sa wani kasur kuma dan bid'a sai ce shi ma ya zama ahli sunna shikenan sai a ce to bismillah shi ma gashi nan sai zo ya samu bari shi ma bisa goban yaji wani zai fada da wani abu da ya dafu a zuciyarsa sai ce ka yaro kun cika zafi ba haka ake ba ai ita matsala an yi sabani za ka suke fara maka an yi sabani a matsalar ina batan fahimta sai ya kawo maka dalilan sabanin sai baka da mai nagarin sai ya sa maka shubha ba kai ma sai ka ji kana talata aqidar shi ina fatan fahimta wannan abu wallahi jama'a duk wasu musulmi da kaga an samu a duniya ko wallahi sai suka gwagwarmaya kan magana tsere tauhidi da fada da bid'a tun daga kan irin su Ahmad bin Hanbali me ja mai azaba da bala'i ya ce sai ayin aqida tangarar inta manzon Allah Imam al-Barbahari haka sai da ya sha wahala Imam wane ne haka suka sha haka su bin Taymiya suka yi wannan gwagwarmaya din har suka mutu irin su bin Qayyim Jawziya Muhammad bin Abdul Wahhab haka nan su shehu dan godiyo haka suka fada da bid'a da shirka haka abukar gume sha wannan wahalar haka izala ta sha a dunkule haka ake aqida sai an wanke da tini ina fatan fahimta kuma sanda ake wanke ciwo mai wari dole fa sai an sai an yi hakuri sai kuma an ji ba dadi Allah dai samu dace kayan da Allah wannan matsala ce wallahi kuma ya kamata shugabannin izala su malam Sheikh Sani Yahya Jingir su ƙara kallon abubuwan su sa ido musamman su suna da wani tsazara kan wani ba a kula ƙwarai da gaske amma da hankali kan wayannan wazo da ake na aƙida din haka su malam shek balalau ya kamata su kalli wayannan abubuwa din gaskiya a ringa kiran semina a kira malaman gari gari a ce nan kaduna za a yi semina kan kitabun tauhidi da sharhu suna na balbahari a ce shi kan za a yi semina a yi workshop a yi kaza a kantar mutu a je a ci gaba da karantarwa a je gari kaza su ce sai a ringa wannan abubuwa din a je magana yawon wa'azin tukuna a dawo a gyara baya tukuna a karfafa abin da aka yi a baya Allah samu dace abin kuma dai Allah ka bala da ba mu lada kurakura Allah ka yafe mana Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bi baina baina ma'asatika wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannataka wa min al-yaqin ma tahawulu bi alaina masa'ib ad-dunya ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله